إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأ الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake babu daman zama a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa domin gabatar da karatun wannan littafi na alfituhul muyassar fi dau'il kitabi was sunna wanda muna cikin babul janaiz ko kitabul janaiz wanda za mu tashi al-mas'alatul khamisa مسألة تبير شروط الصلاة على الميت شرطا صلى أكم ممتي وأركانها وسننها دكما ركنا سلر دكما سنوننتا نفرق شروطها شرطا سلر جاوة وشروطها كالآتي شرطا تا كمريان دزي زوني نفرق النية ثورة نية niyya kuma bakiranta shine zuciya a ƙudurta yin sallah akan gawa sannan kuma a talaffuzu biha bid'a lafazi bayyana niyya mutum ya ce inni nawaitu salatul jana'iz wannan bid'a wa taklif da kuma ya zamanto wanda zai yi sallar ya balaga ma'ana baligi ne wastiqbalul qibla da kuma huskantar alqibla wa satrul aura da kuma suturcewa al'aura tun bai zauwa tsirara ya ce yayi sallah wa shinabul najasa da kuma nisantar najasa da zamanto ibada sallan da masu sallar ba najasa a jikinsu ko a tufofinsu li'anna amina salawat san sallar gawa mana daga cikin salloli wa hudurul mayyit baina yadayi musalli in kana bil baladi da kuma halarto da shi mamacin gaban mai sallar in mamacin yana a cikin garin da ake sallah wa islamul musalli wal musalla alaihi da kuma ya zamanto mai ba da sallar da wanda ake ma sallar duka su zamanto musulmi wa taharatuhuma walau bi turabin li'udhr da kuma tsarkin su koda ko da turbaya da kenan koda da taimama ne ma'ana in akwai uzuri da ya zamanto suna da tsarki arkanu harukunan sallar gawa wa arkanu haka al'ati rukunanta ma su ma kamar yadda zai zo ne alƙiyamu min ƙadirin fi fardiha li'annaha salatun wajaba alƙiyamu fi haka al-mafruda kina alƙiyamu min ƙadirin fi fardiha tsayuwa daga wanda yake da iko a cikin mai farlancinta mana wanda yake wajibi a kansa ita wannan sallar kenan ya yi ta a tsaye li'annaha salatun saboda ita sallah ce wajabal qiyamu fiha wajibi ne a yi tsayuwa a cikinta a tsaye ake yinta ba ruku'i ba sujuda kal mafruda kaman dai sallar farilla ne wadda aka farlanta wa takbiratil arba'i da kabbarori guda hudu لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا لما قال صلى الله عليه وسلم يا ما نجاشي كبر هدو وقراءة الفاتحة ذكرت فاتحة لأموم حديث سبو دقم ور حديث ديكي ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن با صلى قوان دبي كرنت فاتحة بأم القرآن wanda wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 394 wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yi ma manzon Allah salati a kabbara ta biyu wadda'a lil mayyit da yi ma mawaci addu'a a kabbara ta uku li qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza sallaitum ala al mayyit idan kuna sallah ga mamaci fa akhlisu lahu du'a ku tsantsance ku tsabtace masa addu'a ku yi masa tsabtatacciyar addu'a wannan hadisin abu dauda ya rawato shi hadisi mai lamba 3,199 wassalamu da kuma sallamewa a kabbara ta hudu li'umumi hadisi saboda gamewar hadisi wa tahlilu har taslim ma'ana warware sallah shine sallama wa tartibu bainal arkan da kuma jerantawa tsakanin waɗannan rukunnan fala yuqaddimu ruknan ala al-akhar ba zai gabatar da wani rukuni akan wani ba a yi su a jerance wani su rukunan sallar gawa na uku sunanuha sunnonin sallar gawa wamin sunaniha daga cikin sunnonin sallar rafa'ul yadaini ma'a kulli takbira daga hannuwa tare da dukkan kabbara wannan sunna ne ba wajibi bane in ka daga hannunka a kabbara ta farko sauran ko baka daga babu laifi wal isti'adatu qabla al qira'a da karanta isti'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim kayan a fara karatu wa an yad'u li nafsihi wal muslimin mutum ya ma kansa addu'a ya ma musulmi addu'a ma'ana a kabbara ta mi ta hudu wal israru bil qira'a da kuma yin karatun a asirce a boye المسألة السادسة مسألة تشدة وقت الصلاة على الميت لوكة دعك ما ممتي صلى وفضلها دفلل الثلر ممتي وكيفيتها دين دعكينت وقتها لوكة وقت الصلاة على الميت لوكة صلى أكم ممتي يبدأ بعد تغسيله ينفار واني بايا أمس وانكا وتكفينه أمسى ميل الكفن وتجهيزه أن شرياشي إن كان هادرا إن دينا ننهل ارتئى غرين دزاء من سلة ولوك تيمة سلة دبايا أن شرياشي أما يوانكا أنسى ميل الكفن أن شرياشي أن كاسي أن أجت ولوك تينا فارا دقوانا اللوك أو بلوغ خبر وفاته الكوكو إذا لابار متوى سيازو إن كان غائبا إن بايانا wani wuri ne ya rasu ba garin da za a yi mai sallah ba fadlu ha falala ita wannan sallah qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man shahida al janaza wanda ya halarci ga sallah ma'ana gawa hatta yusalla ala alaiha har aka yi mata sallah falahu qiratu yana da lada kwatankwacin qiratu qiratu shine dutsen Uhud wa man shahida ha wanda ya halarci gawa hatta tudfan har aka binne ta aka yi sallah tare da shi aka je aka turbide ta tare da shi falahu qiratani yana da lada kwatankwacin duwatsun nan na Uhud guda biyu kila aka ce wamal qiratani menene wa'annan qiratodin guda biyu qala manzo Allah yace mislul jabalain al-azimain misalin waɗannan manyan duwatsun guda biyu na Uhud wannan hadisin muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 1325 muslim kuma hadisi mai lamba 945 na uku kafiyatuha yanda ake yin wannan sallah ya ƙumul imamu wal munfaridu da liman da wanda yake shi ɗaya zai tsaya ne inda ra'asar rajul wajen kan namiji in namiji ne wajen kai za a tsayawa wa wasu kulmar'a mace kuma a tsakiyarta lisubuti zalika min fi'ilihi sallallahu alaihi wasallama saboda tabbatuwar wannan daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma rawahu anhu Anas radiyallahu anhu a cikin abin da Anas ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin kuma Abu Dawud ya rawaito da shi hadisi mai lamba 3194 Tirmidhi hadisi mai lamba 1045 Ibn Majah hadisi mai lamba 1494 Imam Tirmidhi yake cewa hadisin hasanun Sheikhul Albani ya inganta hadisin a cikin sahihu Tirmidhi hadisin mai lamba 826 ثم يكبر للإهرام sannan sai ya kabbara ta shiga sallah wa ya ta'awwadu ba'da takbir bayan kabbaran yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma yusammi sannan yayi bismillah thumma yaqra'u al-fatiha fatiha sirran sannan ya karanta fatiha a asirce walau kana zalika billaili ko da da dare summa yukabbiru sannan sai ya kabbara ta biyu wa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salati ga annabi kama yusalli fi tashahhud kamar yanda yake salati ga annabi a cikin tahiyya summa yukabbiru sannan ya kabbara ta uku wa yad'u lil mayyit bid du'a al warid an annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mamacin addu'a da irin addu'ar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama minhu da gare shi qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadar manzo Allah Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahayaytahu minna fa ahyihi al-islam cewa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta marayunmu da matattunmu da halartattunmu da waɗanda ma ba su nan daga cikinmu da ƙanananmu da manyanmu da mazanmu da matanmu Allahumma ya Allah man ahayaitahu minna wanda kan rashi tsawon rayuwa a cikinmu wa ahayihi alal islami Allah ka raya shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna wanda kuma ka kashe shi daga cikinmu za ka kashe shi fa tawaffahu alal imani Allah ka kashe shi akan imani wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu uku da ɗari biyu da ɗaya ko turmiji ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ashirin da hudu hakim a cikin al-mustadrak juz'i na farko hadisi na ɗari uku da hamsin da abin nan da takwas turmiji ya ce hadisin hasanu sahih اللهم غفر له Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka rahamshe shi wa afihi ko ka yahe masa zunubansa wa afa anhu Allah ka ƙetare kusakuransa wa akrim nuzlahu Allah ka karrama ma'ana masaukin shi da bakuncinsa wa wasi mudkhalahu Allah ka yalwanta mashigin shi shine kabarinsa wa ghsulhu bil ma'i was salji wal barak ka wanke shi da ruwa da ma'ana galas da kankara ma'ana ka narka zunubansa wa naqihi min adh-dhunubi Allah ka tsabtace shi daga zunubai wal khataya da kusakurai kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas kamar yanda ake tsabtace farin tuha daga dauda wa abdilhu daran khairan min darihi ka canza mishi gidan da ya gidansa wa ahlan khairan min ahlihi da iyalin da suka yi iyalinsa وجودا وزوجا خيرا من زوجه da matar da ta yi matarsa musamman ma in yana da muguwar mata amma in matar kware an gare suka shiga aljanna za a ba ta kyawun da ya yi na matan aljanna tunda ita ta bauta wa Allah a nan duniya kuma ita ce uwar gida ina ba ta an fahimta amma in muguwa ce gare shi zan ya samu ta aljiya an canza mai wadda ta yi ko kuma ka canza mishi matar da ta yi matarsa matarsa ta duniya tana tana tsuha tana barin aihuwa ko ba haka ba matar matar shi ta aljanna wata na tsuha ba ta tsuha to ita ma ta shiga aljanna duk ko ta komin tsuhon da za a maida ta yarinya ha wannan ke amma sai an yi aiki ba wa adkhilhu aljanna ka shigar da shi aljanna wa izhu min azab alqabr ka tsare shi daga azabar qabr aw azabin nar ko azabar wuta wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 963 wa in kana almayitu saghira in wanda ya rasu in mamacin karamin yaro ne kana sai ta allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra Allah ka sanya shi ma'ana ma'ana rigaya ga ma'aifansa da kuma ajiya da kuma lada ya zaman domar jayin wanda zai ceci iyayensa wannan hadisin razak ya rawato shi a shirin musannifihi jiji na uku shahi na 524 hadisin mai lamba 6589 sun mai kabbiru sannan sai ya kabbara wa ya sai ya tsaya ba da bayan wannan kabbaran kalilan kaɗan idan dakata kaɗan wa inda a in yayi addu'a bi mata ya sara da abin da ya sawwaka fa hasanun yayi kyau ka an ya kula kamar ya ce Allahumma la tahrimna ajrahu Allah kada ka haramta mana ladansa wala taftinna ba'dahu Allah kada ka fitine mu bayansa Imam Malik ya fitar da shi a cikin Al-Muwatta a juz'i na farko shahi na 228 hadisi mai lamba 17 haka abdurrazzaq ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه sannan sai ya sallama ɗaya a damarsa wa in sallama taslimatayn fala ba'sa bihi in sallama bi yayi ba laihi wa man fatahu ba'du ba'du salah wanda wani shashe na sallar ya kubuce masa ko da ya zo an yi kabbara ta farko ta kalama al'imami kawai sai ya shiga tare da liman wa idan sallama idan liman ya sallame kadama fatahu sai ya rama abin da ya kubuce mishi ala sifati ya akan siffarsa wa man fatatuhu sala qabla dafn wanda sallar ta kubuce mishi kahin a turbude falahu an yusalli ala alqabr yana da daman ya yi sallah akan kabarin kayan abin ne lifi'ilihi sallallahu alaihi wa sallama dalika don manzo Allah yayi haka fi qissatil mar'ati allati kanat taqummu almasjid amana qissa labarin matar da ta zamanto tana sharan masallaci ta rasu ba a ga manzo Allah ba yazo bai ganta bai ce ina wanci aka ce ai ta rasu saboda ana ganin matsayinta bai kai a ga manzo Allah ba aka je aka turbude ta da Allah ya ce shi ne ba ku sanar da ni ba ya ce to ku nuna mini kabarinta ya je mata sallah dalilin sallarta da ya mata aka haskaka kabarurruka duk da a cikin makabarta wa yusalla ala al-ghaib an al-an al-balad inda al-ilmi bi wafatihi ana yin sallah ga wanda baya nan ma'ana daga garin da ake in aka samu labarin rasuwarsa walau bi shaharin aw aksar ko bayan wata guda ne ko fiye da wata guda wa salla ala sabti ana yin salla akan bari idza tamma lahu arba'ata ashhur fa aksar in dai ya cika wata hudu ko fiye da wata hudu kenan ana masa salla in mace ta barin bari wanda in ya cika wata hudu ko fiye da wata hudu ana masa sallah wa in kana aqalla min zalika fala yusalla alayhi in bai kai wata hudu ba a masa sallah ko ya isa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am
اللهم اجعله مختلفا لوالديه